بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأخبر سبحانه خبرا مؤكدا الحسن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد سمى خلقه اسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وقسم الميمنة أهل التواسي بالصبر والرحمة وقسم الانتفاع بآياته أهل الصبر والشكر تمييزا لهم بهذا الخلق المغفور فقال في أربع آيات من كتابه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وأن لك المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من يسره عليه يسير فقال إن إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأخبر أن الصبر والمغفرة من الأداب التي تجارة أهلها لا تدور وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأمر رسوله بالصبر بحكمه وأخبر أن صبره إنما هو به وبذلك جميع المصائب تكون فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والصبر عافية المؤمن التي يجول ثم يرجو إليها وساق إيمانه التي لا اعتماد له إلا عليها فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان فإيمان قليل لغاية الله وصاحبه ممن يعبد الله على حرب فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم يهد منهما إلا بالسفرة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بسفرهم وتركوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين جناحي الثور والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna tara ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan goma miladiya ta uku, a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirina wa zakhiratu shakirin wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi a jerin gwanon darussanmu kuma wannan shi ne na 335 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake ba mu damar haduwa a wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da wannan karatu mai albarka insha Allah kuma muna ganin kafin mu shiga karatu ba laifi mu sake tunatar da junanmu halin da 'yan uwanmu suke ciki a ƙasar falastino da irin kisan kiyashi da kisan ƙare dangi da yahudawa da masu taimakonsu na manyan ƙasashen duniya suke yi musu a zuwa yanzu an kashe sama da mutum 5,800 an jikita sama da mutum dubu goma sha biyar kuma duk yawancinsu yara ne ƙanana sai kuma mata da tsofaffi saboda abinda isra'ila take yi tare da ɗaurin gindin manyan ƙasashen duniya amerika da ingila da faransa da jamus da wasu da suke taimaka musu ba magana ce ta suna yaƙi da mayaƙa ba magana ce ta yakin kare dangi ta yakin kawar da musulmi daga wannan yankin gaba daya kamar yadda dukkanmu nan mun sani cewa abinda falastinawa suke ta kokari a kansa sama da shekara 75 wani abu ne wanda yake halattacce a kundin tsarin duniya baki daya kasashe da yawa sun yi irin wannan gwagwarmaya domin kwato kwato yancinsu hatta ita kanta kasar amerika ba ta samu cikakken yancinta ba sai da ta yi gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka na birtaniya sannan ta samu kanta waɗanda suka taimaka mata ko suka tsaya wato suka yi bajinta a wannan gwagwarmayar da ta yi da ƙasar birtaniya wajen kwatar kanta mutane ne da aka ci gaba da girmama su ana ba su matsayi ana ɗaukan su iyayen ƙasa ba wanda ya taɓa lissafa su cikin 'yan ta'adda to wannan gwagwarmaya ta neman 'yancin kai da mutanen falasɗinu suke yi sama da shekara 75 gwagwarmaya ce wacce ke halattacciya a gurin dukkan wani wanda yake mai hankali mai tunani babu wanda zai tuhume su da cewa 'yanta da zaune tsaye ne ko 'yan ta'adda ne ko masu tsokana ba mutumin da za a shigo gidansa a rarake shi daga gidansa a kwace masa dukiyarsa a ci zarafin iyalinsa sannan idan ya yunkura domin kare kansa da dukiyarsa a dube shi kuma a ce da shi ɗan ta'adda ba inda aka taɓa yin wannan allah subhanahu wata'ala a wannan karan ya ba wa falasɗinawa wata gagarumar nasara da ba taɓa samun irinta ba har ma lokacin da ƙasashen larabawa suka yi taron dangi don su yaƙi isra'ila ba su iya samun wannan nasarar da waɗannan falasɗinawa matasa samari suka samu a cikin kwanaki shida ba mun san akwai lokacin da ƙasashen larabawa suka yi taron dangi domin yaƙar isra'ila 1967 amma duk da haka ba su iya samun nasarar da waɗannan yaran suka same ta ba a cikin awoyi shida a kutsen da suka yi wa isra'ila a wuraren da ta yi mamaya ta zuba 'yan kaka gida 'yan kama wuri zauna yahudawa masu tsauran ra'ayin addini waɗanda ake ba su makamai ake haɗa su da karnuka domin cin zarafin musulmi larabawan falasdino to wannan yakin ya ƙara fitowa ya ƙara fito da munaficin ƙasashen yamma da ƙarerayensu da suke ta hurewa mutane kunne da su na cewa su ƙasashe ne na demokuraɗiyya ƙasashe ne da aka gina su akan adalci akan sanin haƙƙin ɗan adam akan kare haƙoƙin yara ƙanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya da waye da waye a yanzu gashi nan su suka ba wa isra'ila wannan dama da makamansu ne isra'ila take kashe falasdinawa ba dare ba rana a cikin awa awanni 24 a kullum tun lokacin da wannan abu ya fara har zuwa yau su suka ɗaure mata gindi su suka ba ta wannan wato damar na cewa ta kara kanta daga abin da falasdinawa suke yi mata sun hana a majalisar ɗinkin duniya a fitar da wani ƙuduri wanda zai kira isra'ila ta dakata sun hau kujerar naƙi akan ba su yadda ba a ƙyale isra'ila kare kanta take yi to wannan ya ƙara fito da tsiraicin waɗannan ƙasashe ya ƙara bayyana wa duniya cewa abubuwan da suke cewa sun kafa ƙasashensu a kai na ƙa'idoji ƙa'ida ta demokuraɗiyya ta ‘yan'uwantaka ta adalci ta daidaito duk ƙarya suke yi idan suka ce ‘yan'uwantaka suna nufin su ya su amma banda sauran ‘yan adam idan suka ce adalci suna nufin a tsakaninsu kaɗai amma banda sauran ‘yan adam na duniya idan suka ce haƙƙin yara ko haƙƙin mata suna nufin 'ya'yansu da matansu amma sauran mata da yara sai dai amfani da wannan don a cimma wani muradi ko wata bukata mun ga irin abin da suka yi a shekarar 1992 zuwa 95 a bosnia lokacin da wato kafiran sabiyawa suka rika yi wa musulmin bosnia da kurwatiya suka rika yi musu kisan kiyashi duniya ta sa ido aka ba su wannan dama an kashe sama da mutum musulmin bosnia an kashe sama da mutum 300 saboda ka yanzu in ana maganar wajejen 6,000 to a baya can sun kashe sama da 300 duniya bata motsa ba aka zira musu ido abinda sojojin sabiya suka yi a sirvinica a wannan lokaci 1992 lokacin da aka tura sojojin kwantar da tarzoma na kasashe na majalisar ɗinkin duniya sojojin da suka fito daga holland a wani yanki da ake kira sirvinica a wannan guri musulmin bosnia da suke ɗauke da makamai domin kare kansu da 'ya'yansu da matansu suka haɗu da waɗannan sojoji na holland a lokacin suka nuna musu cewa su aje makamansu su za su ba su kariya saboda su sojoji ne na majalisar ɗinkin duniya a lokacin suka yadda suka sallama makamansu suna sallama makamansu sai suka yi wa 'yan uwansu arnan sabiya ishara kan cewa su zo ga nama ya samu a lokacin aka zo aka ware maza daban yaransu da maza manya da yara ƙanana aka yi musu feshi kamar yadda ake wa ƙwari feshi aka ware matan wuri guda aka yi ta musu faɗe duk wacce aka yi wa faɗe kuma a kashe ta sun kashe a wannan ɗan lokacin sun kashe sama da mutum dubu sha biyu duniya tana gani tare da ma kariyar da sojojin holland suka ba wa sojojin sabiya saboda haka wannan abu ba yau suka fara ba kuma kada a yi tsammanin cewa wai za su daina duk wanda yake tsammanin cewa waɗannan mutanen su za su ƙwato masa haƙƙinsa yayin da ake zaluntarsa to yana yi wa kansa yana yaudarar kansa ne kawai bai san tarihi ba bai san kuma akan wani ideology suka kafu ba sun kafu akan aqirar kiyayya ga musulmi qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar lace kiyayyar su ta fito karara akan a bakin su abinda ma suke boyewa a cikin zukatansu yafi girma na kiyayya Joe Biden abinda yake cewa a kwanakin nan cewa ke koda ba a samar da isra'ila ba a wannan tsukukin to dole su samar da ita saboda amfani da ake da ita wajen milkin mallaka na bayan fage da ake wa kasashen laraba da wannan kasa ta isra'ila har zuwa yanzu ta zama kasa ce da ake yi wa kowace kasa ta larabawa barazana da ita ku zauna da su lafiya ku bar su cikaransu ba babbaka ko mu mu dau mataki akan ku wanda yadda zai sa musu ido su cikaransu ba babbaka cikin kasashen larabawa ya yadda zai yi aiki tare da su ya ba su goyen baya wajen kama falastinawa a ɗaure su a kashe na kashewa to wannan amerika ta yadda za ta ba shi kyautar dala biliyan ɗaya duk shekara abinda take wa egypt kenan tun lokacin da aka yi yarjejeniyar kan david da su abinda suke ba su dala dubu ɗaya a duk shekara domin wannan yarjejeniya da aka yi a dala biliyan ɗaya afuwan dala biliyan ɗaya saboda wannan dala biliyan ɗaya ɗin sun yadda a ci gaba da gallaza wa 'yan uwansu ina nufin hukumar ba wai 'yan ƙasar ba 'yan ƙasar suna nan da kishinsu da ƙaunarsu da 'yan uwansu musulmi da kuma ƙoƙarin ganin yaya za su taimaka wa 'yan uwansu amma su gwamnatocin da aka yi a wannan ƙasar har zuwa yanzu su suka haɗa kai da waɗannan ƙasa da wannan ƙasa azzalima domin taimakawa domin taimaka mata wajen ganin cewa ta kakkaɓe falastinawa daga yankinsu wanda kuma yanki ne na tarihi wanda an tabbatar cewa a tarihi su suka fara zama wannan garin tun kafin lokacin banu isra'ila su shiga wannan gari wannan wanda ya karanta tarihi ya sani falastinawa su ne farko ko bible kake karantawa za ka ji irin gwagwarmayar da suka yi ta yi da banu isra'il a lokacin wato annabawansu sau da haka guri ne na tarihi da suke nan su ko waɗannan allah ya gaya mana sanda suka shigo isar annabi musa alaihissalam udkhul al-ard al-muqaddasata allati kataba allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin a lokacin ma suka ce ba za su shiga ba haka aka yi ta suka yi ta tatabirza da annabi musa alaihissalam suka dage suka kafe kan cewa ba za su shiga wannan ƙasa tare da annabi Musa alaihi salam ba ƙarshe ma suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun Allah subhanahu wataala ya sanya musu wato yayi musu ukuba da gararan ba a cikin saharar Sina tsawon shekara 40 fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa ala al-qawmi al-fasiqin sauraka ƙasa ce wacce shigowa suka yi ba su shiga ta ba sai lokacin na biyusha alaihissalam kuma daga nan bayan sun kafa daula guda biyu daulolin nan guda biyu suka wargaje daular isra'il da daular samira daular yahuda bayan daulolin sun wargaje kuma allah ya ta aiko musu waɗanda suka gana musu ukuba lokaci bayan lokaci وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب haka Allah ya aiko musu waɗanda suka rika gana musu ukuba tun daga mutanen Babil Babiliyon Ashiriyun mutanen Yunan Grikawa mutanen Farisa da mutanen Rumawa har zuwa lokacin Annabi Musa Annabi Isa alayhi salam Rumawa suke rike da wannan yanki Yahudawa in tsirari ne a wannan lokacin ba su da wani abu a hannunsu illa gulma da hada fada da makirci wanda suka yi wa annabi isa wanda ɗaya ne daga cikinsu amma saboda ya zo da addinin da ya saba wa san zuciyarsu suka yi masa wato kitififi da makircin ganin cewa sai an kashe shi suka hada kai da daular rumawa wanda daula ce a wannan lokacin daula ce ta ta maguzawa masu bautar gumaka amma sun yarda su hada kai da su domin a yaƙi ɗaya daga cikin annabawan bano isra'ila wanda daga cikinsu ya fito to har lokacin da wannan daula ita ma ta zo ta kau har zuwa lokacin da musulunci ya ƙara dawowa wannan daula lokacin sai na umar da kuma lokacin salahuddin al'ayyubi to haka tarihi ya nuna cewa asali waɗannan mutane a nan suke kuma musulunci ya kafa a gurin ya yi wato rassa tintini sau da ba wani guri ba ne wanda suka zo suka kama su waɗannan su aka ebo su daga ƙasashe daban-daban wasu ma masana ɗin suna cewa waɗannan yahudawan ma da yanzu suke isra'ila bincike ya nuna cewa ba su ne ma yahudawan can na farko ba jinsinsu ba ne wani jinsi ne yanzu daban da aka kwaso su daga ƙasashe na turai da ƙasashen abin nan arewacin afirka da kuma asiya aka zo aka zuba su a wannan bayan Allah ya yi kace-kace da su ya warwatsa su wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ya warwatsa su ko ina muna buƙatar a cikin wannan yanayi mu ci gaba da yawa ƴan uwanmu musulmi da suke cikin wannan fafatawa da da waɗannan baƙaƙen arna na duniya da suke samun taimako ta ko'ina mu ci gaba da da yi musu wato mu ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara akan abokan gabansu Allah ya karya makiyansu Allah ya rugurguza su Allah ya saukar masa da zabarsa ta inda ba sa tsammani Allah ya kawo ‘yan uwan musulmi ɗauki ta inda ba sa tsammani Allah ya ba su nasara Allah ya dawo musu da ƙasarsu Allah ya sanya kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya a cikin ƙasarsu mu ci gaba da addu'a a cikin kowane yanayi da muke na ibada a sallah azumi na nafilfilu ko kuma yayin da muka yi kiyamun laili ko wata ibada daga cikin ibadunmu mu ci gaba da nanata roƙonmu da addu'o'inmu babu wani makami da musulmi yake da shi kamar addu'a sannan kuma da ƙarshe na so in miƙa ta'aziyya ta ta rasuwar ɗaya daga cikin matasa na wannan jiha da yana daga cikin matasanmu masu ƙoƙari ƙwarai da gaske wanda suke cike da buri mai amfani ga al'umma shi ne uwa barista dr shamsu abubakar da allah ya masa rasuwa ta dalilin sanadiyar hatsarin mota ranar talata da ta gabata wani bawan allah na san shi tun da jimawa tun wani zuwa da ne sudan yana karatu tun ana na fara haduwa da shi watan daga wancan lokaci yake da kyakkyawar alaka da shi nake sane da abubuwan da yake yi da wanda yake sanya yi da wanda yake taimaka ma wasu akan su yi ji cewa a wannan gwamnati da aka kafa sabuwa ta ba shi ssa na education ko islamic education a nan cikin jihar katsina kuma yana shirye da yayi ayyuka iri-iri na ci gaba ga makarantunmu na islamiyya da tsangayoyi da kuma allah subhanahu wata'ala bai nufa hakan zai kasance a hannunsa ba muna fatan allah ya ba shi ladan niyyarsa muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kyawawan ayyukansa da ya yi ubangiji ya fi masa kurakuransa abubuwan da ya bari na iyali da ‘ya'ya a baya Allah ya kula masa da su da dangi da masoya na kusa da na nesa Allah ya ba su haƙurin Allah ya ba su haƙuri ya kuma ba su ladan dangana Allah ya fi musu ya fi wa sauran ‘yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya baki ɗaya muna magana akan haƙuri wanda a har yanzu muna cikin gabatarwa da shimfiɗa da shi malam yake yi game da wannan matashiya ta haƙuri da zai yi magana a kanta a cikin wannan littafi da kuma matashiya ta godiya ga Allah wanda su ne abubuwa guda biyu wanda zai shimfiɗa bayani a kansu a cikin wannan littafi malam ya ci gaba da kawo mana ayoyi da suke nuna mahimmancin haƙuri a rayuwar musulmi ya ce wa akbara subhanahu khabaran mu'akkadan bil qasam innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yace Allah subhanahu ya bada labari labarin da ya karfafe shi da rantsuwa yace lalle mutun yana cikin asara illa alladhina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na ƙwarai wata waso bil haqqi suka yi wa juna wasici da da gaskiya wata waso bis sabri suka yi wa juna wasici da hakuri yana ishara zuwa ga ko yana bayani yana nuni zuwa ga surar suratul asri ta ita ce a ɗaya daga cikin mafi kankantar wato gajartar sura alqur'ani wacce Allah subhanahu wataala ya saukar tana ɗaya daga cikin mafi gajarta sura alkur'ani da ayoyinta guda uku ne ayoyinta guda uku ko a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da al'asr al'asr ko da yana nufin zamani gaba ɗaya ko yana nufin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana nufin zamanin wannan al'umma da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci ko kuma yana nufin lokacin la'asar yana nufin lokacin sallar la'asar saboda albarkar da take da ita da darajar da take da ita wadda Allah subhanahu wataala yace hafizu ala salawati was salatul wusta yawa daga cikin malamai sun ce salatul wusta ana ce ana ce ita ce salatul asr sallar la'asar wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man fatatu salatul asr faka'annama wutira ahlihi wa mala wanda duk ya rasa sallar la'asar to kamar yayi asarar dukiyarsa ne da iyalansa to Allah ya rantsuwa da da al'asr wanda duk zai iya kunsar waɗannan ma'anoni gaba daya wanda zamani ko lokaci shine lokaci da Allah subhanahu wataala yake ba wa dan adam a cikinsa yake kai kawo yake wato a yake duk gudanar da wasu ayyukansa duk wata kara kainarsa a cikin lokaci yake yin ta duk wani motsi a wannan faɗi tashinsa a cikin lokaci yake gudanar da shi a cikin lokacin da zai yi kyawawan ayyuka a cikin lokaci ne kuma zai yi munanan ayyuka a cikin lokutan da Allah yake bashi ne a ciki ne zai yi abin da zai kai shi gidan aljanna ya sami yardar Allah a cikin wannan lokata ne da Allah ya bashi zai iya yin aikin da zai haɗu da fushin Allah Allah ya sa shi a cikin wutar jahannama wal iyazu billah saboda haka lokaci abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam komai da ka gani na ci gaba ko na ci baya na ni'ima ko na akasin ni'ima yana gudana ne a cikin lokaci saboda haka lokaci shine ginshikin rayuwar dan adam gaba daya saboda haka Allah yayi rantsuwa da al'asr da lokaci don ya jawo hankali zuwa ga sanin mahimmancin lokaci da yadda mutum zai ribace shi kafin ya riga ya wuce ya ribace shi wajen ayyuka masu kyau ya ribace shi wajen kaucewa ayyuka miyagu da kuma yi wa juna wasiya da gaskiya da kuma yi wa juna wasiya da haƙuri Allah ce innal insana lafi khusr lalle dan adam lalle dan adam yana cikin asara wato yana cikin taɓewa yana cikin wato in aka ce asara shi ne mutum ya rasa samun riba akan abin da yake ƙoƙarin ya ga ya gari ya samu ribarsa game da Allah ce fa ma rabi hatti jaratuhum kasuwancinsu bai riba ba to rashin ribar ita ce asara to ɗan adam duk a cikin abin da yake yi yana cikin asara ne asara ce ta kewaye shi ta baibaye shi ta ko'ina aka yi amfani da abin nan fi azzarfiya wanda yake nuna cewa kamar ɗan adam ta ko'ina gabansa da bayansa damansa da da hagunsa gaba ɗaya asara ce ta kewaye shi ta ko'ina ba zai iya tsallake wannan asarar ba sai ya yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a aya ta gaba idan ba haka ba to zai ci gaba da zama cikin asarar ba ta yadda zai fita daga cikin wannan kurkuku da asarar ta sashi ta yasa aka ce lafi khusrin ba ce innal insana la khasirun ba ana iya cewa innal insana la khasirun lalle dan adam mai asara ne to amma sai aka ce yana cikin asarar dan a nuna cewa rayuwar dan adam a duniya a baibaye yake da asara cikin duk abin da yake idan ba yayi abin da Allah zai faɗa a cikin wannan sura ba in ba haka ba to wannan asarar ba za ta rabu da shi ba komai irin ci gaba da yake zaton ya samu to ci gaba mai haƙari jiya ne yana ƙara ƙasa kuma yana ƙara dannawa cikin haɗari to haka ɗan adam yake Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi kuma ayyuka na ƙwarai wannan kadai shi zai fitar da mutum daga cikin asara gwargwadon imaninsa da ayyukansa na ƙwarai gwargwadon yadda zai tsame kansa daga cikin wannan da baibayi na asara wanda ya samu cikakken imani ya samu cikakkun ayyuka na kwarai wanda suka kunshi kaucewa miyagun ayyuka to wannan shine gaba daya ya fita daga cikin asarar gaba daya ya tsame kansa cokam daga cikin asarar gwargwadon kuma yadda zai zanto yayi sakaci ko imaninsa yayi rauni ko yayi sakaci wajen kyawawan ayyukansa ko yayi sakaci wajen aikata miyagun ayyuka to gwargwadon yadda zai wanzu cikin wani yanki na asara saboda haka abinda zai fitar da shi daga asarar gaba ɗaya shi ne rungumar imani gaba ɗaya da rungumar kyawawan ayyuka rungumar kyawawan ayyuka ya kunshi kaucewa miyagun ayyuka domin kyawawan ayyuka ba za su tafi tare da miyagun ayyuka ba in an rungumi kyawawan ayyuka to dole za a bar miyagun ayyuka saboda haka koda ba a ce ya kaucewa miyagun ayyuka ba tunda aka ce ya aikata wato amilu salihat ya ayyuka na kwarai ya nuna kenan ya kauce wa miyagun ayyuka domin ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba ina miyagun ayyuka kuma yana kyawawan ayyuka ya zanto kyawawan ayyukan wato miyagun ayyukan ba tare ba su yi masa tasiri ba ko kaɗan Allah ce sai dai waɗannan wata waso bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wata suka yi wa juna wasiya da gaskiya suka yi kuma juna wasiya da haƙuri idan muka duba za mu ga al'iman ya ƙunshi dukkan wasu aƙidu kyawawa da ya kamata mutum ya zanto yana da su aƙidar da take da alaƙa da aƙidar alaƙar bawa da ubangijinsa aƙidar alaƙar bawa ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta masa yi imani da su na gaibu sannan kuma al'amalu salih yana da alaƙa da dukkan kyawawan ayyuka daga ciki hadda abubuwan da suka shafi al'akhlaq kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala duk wannan suna ƙarƙashin al'amalus salih saboda haka allazi na amanu ana nufin aƙidu gaba ɗaya amilus salihati ana nufin kyawawan ayyuka daga ciki hadda kyawawan ɗabi'u saboda haka kaga babu abin da aka rage na addini bai shiga nan ba saboda haka ana nufin addini na musulunci gaba ɗaya ma'ana sai wanda suka rugumi addinin musulunci da aƙidarsa da ibadarsa da kyawawan ɗabi'un da ke ciki sannan wata waso bil haqqi ba wai su su gyaru a karan kansu ba ba ruwansu kuma da mutane da suka ɓace a'a su gaba da yi wa junansu kuma wasiya akan riƙe gaskiya gaskiyar nan ta ƙunshi kyawawan aƙidu ɗin nan ta ƙunshi kyawawan ayyuka ɗin nan alhaq ya ƙunshi kyawawan aƙidu ya kunshi kyawawan ayyuka saboda haka suka yi wa wasu wato suka yi wa waɗanda suke buƙatar wasiya da wa'azi da karantarwa suka yi musu wato wasiya da gaskiya suka gaya musu abin da ya dace su gaya musu sannan wata waso bis sabri suka yi wasiya da haƙuri da haƙuri ya ƙunshi juriya akan aikata kyakkyawan aiki da juriya akan barin mummunan aiki da kuma juriya akan abin da zai samu mutum na kaddara na wata jarraba wacce take mara daɗi duk wannan ya kunshi yana ƙarƙashin kalmar haƙuri saboda haka haƙuri ya kunshi kyawawan tsayawa da dagewa da yaƙar zuciya akan aikata kyawawan aiki da kuma yaƙatta akan barin abin da bai dace ba da kuma ya wato haƙuri da juriya akan abin da zai fuskanci mutum yayin da yake ƙoƙarin faɗar gaskiya ko nuna wa mutane gaskiya ko kiran mutane zuwa ga gaskiya matuƙar zai yi wannan to babu shakka zai gamu da jarraba da tsangwama da wato jarabawa iri-iri daga waɗanda yake kiransu zuwa ga ga wannan gaskiya za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya dunkule gaba ɗaya addini wanda shi ne zai kubutar da mutum daga fadawa cikin asara wacce Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ta ga waɗanda duk wato ga dukkan wani mutum wanda bai kama hanyar Allah ba sannan mala yace wa qassama khalqahu qismayn ashaba maymana wa ashaba mash'ama wa khassa bil maymanati ahla at-tawasi bis sabri wal marhama sannan Allah subhanahu wata'ala a wani wuri ya raba mutane gida biyu ya raba halittunsa gida biyu akwai ma'abota dama da ma'abota hagu wa khassa bil maimanati ahla at-tawasi bis sabri wal marhama ya ware ma'abota yi wa junansu wasiya da hakuri ma'abota yi wa junansu wasiya da tausayi ya ware musu ya ware su da cewa su ne ma'abota dama wa khassa bil intifa'i to wannan ayar wannan gaba ibn al-qayyim yana ishara ne zuwa ga fadar Allah subhanahu wata'ala thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maimana walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma kana min alladhina amanu sannan ya zanto daga cikin waɗanda suka yi imani wata waso bis sabri suka yi wa junansu wasici da haƙuri wata waso bil marhama suka yi wa junansu wasici da tausayi ula'ika ashabul maimana Allah ce waɗannan su ne na hannun dama su da ‘yan aljanna wallazi na kafaru bi ayatina waɗanda suka kuma kafirce ma ayoyinmu ula'ika ashabul mash'ama waɗannan su ne ma'abuta hagu wannan salon magana ne da aka san larabawa da shi tare da kuma wasu al'adu da suka rika gudana tun kafin zuwan musulunci wato yadda larabawa suka mayar da dama alama ce ta ni'ima da albarka alama ce ta ni'ima da albarka shi yasa yaman kasar yaman saboda kasancewar ta ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai ni'ima suke kiranta al-yaman daga al-yamnu ne yamnu kuma yana nufin albaraka kasance wacce tana da wannan albarka sai suke kiranta al-yaman sannan kuma ga wanda zai shiga ka'aba idan ya bi ta kofar da take gabas to zai sanya yaman tana hannun damansa ne sannan kuma sham tana hannun hagunsa yaman tana damansa sham kuma tana hagunsa lokacin da ya zo shiga ka'aba to shi yasa sai suke daukan cewa yaman guri ne mai albarka guri ne mai ni'ima sham kuma sai suka kira suka ce sham din ma an samu ta daga shu'um wato guri ne wanda yake wato mai shu'umci mai shu'umci a cikinsa guri ne da ba alheri ba albarka a tattare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya goge wa larabawa wannan akidar yace allahumma barik fi yamanina وبارك في شامنا الله كسنيا البركة أيمن الله كسنيا البركة أشام دمو لأنه cewa albarkar ba wai tana da alaka da wannan abin da suke tunani dama da hagu ba yayin da tana dama in an zo shiga Ka'aba Yaman tana dama saboda haka ita ce mai albarka sannan Sham tana hagu saboda haka ita ba ta da albarka nabi ya addu'a yace Allah ka sanya albarka a duka a duka biyu Allah da ban kuma ya sanya albarka a kasar Sham kamar yadda ayoyi da yawa suka ambata alkur'ani sai yana daga cikin aƙidarsu ta ɗaukan abin da yake na dama da cewa yana tare da albarka da ni'ima abin da yake hagu kuma baya da wannan idan mutum ya tashi zai yi tafiya yakan tashi tsuntsaye ya tashi tsuntsaye idan suka yi dama to shi kenan sai ya ci to a tafiyar nan tashi za a yi nasara za a samu sa'a za a samu biyan bukata gaba gaɗi sai ya tafiyarsa idan kuma suka yi hagu to sai ya fasa wannan tafiyar ya ce akwai matsala a cikin tafiyar nan in ya yi ta zai gamu da abin da zai bata masa ransa abin da baya so to shi ma musulunci ya rusa wannan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su la aduwa wala safara wala wala tsira babu magana a tashi tsuntsaye a ce idan sun yi dama to za a samu abin da ake so na biyan bukata idan sun yi hagu kuma ba za a samu ba yana daga cikin aƙidarsu da ciki da alaƙa da dama da hagu shi da idan mutum ya yi baƙi to waɗanda yake in yana son ya girmama baƙo sai ya aje shi a hannunsa da dama in kuma yana nufin wulaƙantar sai ya aje shi a hagu haka idan aka aje wani a dama to yana nuna cewa wannan mutum ne mai daraja mai karamci wanda kuma yake hagu yana nuna cewa kaskantacce ne to shi ma musulunci ya rusa wannan musulunci ya nuna cewa idan ka zo majalisi to ka zauna duk inda wato wuri ya tike maka inda nan ne wuri abin da yake da mahalli ka zauna a nan aka rusa wannan aƙida to duk wanda yana daga cikin abubuwan da larabawa suke da shi to alkur'ani ya yi ta'abiri a kan wannan cewa a aljanna wanda suke aljanna su ne ashabul maimana waɗanda kuma suke wuta su ne ashabul mash'aba ko kuma saboda abin nan da za a bayar wanda za a bashi a hannun dama littafin sa wanda kuma za a bashi a hannun hagu saka wanda aka bashi a hannun dama wanda shine dan aljanna waɗanda wanda aka bashi a hannun hagu kuma zai tafi wuta wato dan dai larabawa su canza wannan wato su canza aqidar aqidar dama da hagu da suka dauka tai tasiri a cikin su kun ga al-yamin shine hannun dama an kira shi al-yamin saboda yawanci da yawa daga cikin mutane da shi suke amfani abubuwan da kake yi da shi na amfanin ka ne da gobe yafi yawa akan wanda kake yi da hagu saboda ka sai aka bashi wannan suna shine al-yamin wannan kuma aka bashi ash-shimal aka bashi ash-shimal amma duk da haka zamu ga larabawa saboda ayi kyakkyawan tafa'uli kyakkyawan wato fata sai suke cewa hannun hagu sai suke ce masa liyasar liyasar shine samun samun wadata yakon su kira shi da al-shimal kada a tafi zuwa ga waccan mummunar aqida sai su kira shi al-yasar yasar kuma shine Allah ya sau ya hore maka abubuwa ka same su cikin sauki sai suka bashi wannan suna dan duka ya zama akwai fa'alu a ciki to anan Allah subhanahu wataala ya kirawo waɗanda suke yi wa junansu wasiya da haƙuri suke yi wa junansu wasiya da haƙuri suke yi wa junansu wasiya da tausayi Allah ya kira wasu da cewa su ne ashabul maimana su ne na hannun dama a ranar gobe kiyama ma'ana su ne 'yan aljanna wanda yake nuna haƙuri wani babban al'amari ne a cikin rayuwar musulmi sannan mala ya ce wa khassa bil intifa'i bi ayatihi ala sabri wa shukri تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور فقال في أربع آيات من كتابه آيوي قدا هدو أتكل للتافنسا الله سبحانه وتعالى يا كاو فقر الله سبحانه وتعالى إن يكتشى إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan waɗanda suke masu yawan ga duk wani mai yawan haƙuri shakur mai yawan godiya walaƙad arsalna musa bi ayatina أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور التي حقيقة من أيكو النبي موسى بآياتنا da ayoyinmu muka ce da shi ka fitar da mutanenka minan zulumati daga duffai zuwa ga haske wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su kwanakin Allah kwanakin Allah shine ni'imomin da Allah ya musu a baya irin yadda ya kubutar da su daga fir'auna da azabarsa da zabaniyawarsa ya ƙetarar da su ruwa ya halaka fir'auna ya kuma saukar musu da ni'ima ta almannu wassalwa da ya ba su ya musu ni'imar girgije ya fitar musu da ruwa da ni'imomi daban-daban wanda suka samu ta hanyar zuwan annabi musa alaihissalam shi ne a tuna musu waɗannan ni'imomi da allah ya musu fa zakirhum bi ayyamillah dukansu ayoyi ne daga cikin ayoyin allah a tuna musu waɗannan sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur baka ga cewa jiragen ruwa suna tafiya a cikin teku bi ni'matillah da ni'mar Allah ni'mar Allah ita ke gudanar da waɗannan manya-manyan jiragen ruwa da suke tafiya inda fi zalika a cikin wannan abin da Allah ya yi na sanya waɗannan jiragen ruwa da abin da suke ɗauke da shi na lodi mai nauyi lodin mutane da lodin kayayyaki amma kuma suna tafiya a cikin tsakiyar ruwa lalle akwai ayoyi li kulli sabbarin ga dukkan wani mai haƙuri shakurin mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala hakanan da inda Allah subhanahu wata'ala a cikin a suratu saba da Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin ya bada labarin mutanen saba da Allah ya ba su ni'ima iri-iri amma suka butulcewa ni'imomin Allah fa qalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullu mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur Allah subhanahu wata'ala ya ce maimakon su gode wa Allah sai suka rika cewa ya Allah ka sanya tazarar zango na tafiya tsakanin wato sataran zango a tafiye-tafiyenmu ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunansu ta hanyar kin gode wa Allah da miƙa wuya gare shi faj'alnahum ahadith sai muka mayar da su tarihi wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka watsa su wuri-wuri maimakon mu basu wuri ɗaya suka muka wawatsa ko ina inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan wani wanda yake mai yawan haƙuri kuma mai yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fayadhlalna rawakid ala dhahri inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur ubangiji subhanahu wataala ce yana daga cikin ayoyinsa manya-manyan jiragen ruwa da suke gudu a cikin ruwa kamar manyan duwatsu saboda girman su suna gudu a bayan teku in yasha yuskinu ar-riha in Allah ya ga dama sai ya dakatar da iskar ta tsaya cak wadda ita ce take gudanar da su fa yazlalla rawakida ala zahrihi sai su tsaya cak akan doran ruwan su ka tsiki gaba su ki baya Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ga wanda duk yake mai yawan hakuri mai yawan godiya waɗanda su ne ayoyi guda hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan wato falalar haƙuri da kuma gode wa Allah subhanahu wata'ala za mu dakata a nan sai bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in